له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن الأيام العشر موسم الفضل ومنبأ الخير ومعدن الذكر وأفضل الأيام على الإطلاق يقول الله جل جلاله والفجر وليال عشر وقال جل في أولى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال أز من قائل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد في مسنده ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها لما ثبت من حديثه عن زوجه حفصة رضي الله عنها ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذه الأيام المحافظة على الواجبات وأدائها على الوجه المطلوب شرعا ومراءاة سننها وآدابها وهي أولى ما يشتغل به العبد قبل الاستكثار من النوافل والسنن ففي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أحب إلي مما افترضته عليه رواه البخاري ويغتنم العبد شرف الزمان فيزيد على ما كان يعمله في غير العشر ويحرص على إمارة وقته بطاعة الله من صلاة وتلاوة ودعاء وصدقة وصلة وإحسان وبر الوالدين وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وآله وسلم يكفر السنة الماضية والباقية أخرجه مسلم ومن دخل الشهر وأراد أن يضهي فليمسك عن أظفاره وعن أشعاره حتى يضهي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من أضهيته يوم النهر وأيام العيد أيام أكل وشرب وبعل وذكر الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يعيده علينا أعواما عديدة وأعيادا مديدة وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين وهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الربا والبلا والوباء والطاعون والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين آمة يا رب العالمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا ويقول صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولم يشاد أهد هذا الدين إلا غلبه فصددوا وأقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ƴan uwa hakika kwanaki goma farko na watan Zulhajji kaka ce ta falala maɓuɓɓuga ce ta alheri ma'adani ne na ambaton ubangiji mai girma da buwaya su ne fiyayyun kwanaki sake ba ƙaidi inda rana ta hudo ne ta faɗi to Allah bai yi waɗansu kwanaki waɗanda suke da falalar waɗannan kwanaki da muke rayuwa a cikinsu ba wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u wa yakta cikin dukkan halittar da ubangiji yayi sai da ya fifita wani kuma ya zaɓi wasu Ubangiji ya fifita al'umar annabi Muhammad akan dukkan sauran al'umomi, kamar yadda ya fifita annabi sallallahu Alaihi wasallam akan dukkanin annabawa, ya fifita ranar Juma'a akan dukkanin kwanaki, ya fifita dararen Ramadana akan dukkanin darare, to haka ya fifita wuni na goman farko na Zulhijja akan dukkanin wundai. Ubangiji mai girma da buwaya yana faɗa, wal fajiri wa layalin ashir. Allah ya yi rantsuwa da alfijir, kuma ya yi rantsuwa da kwanaki goma kwanaki goman su ne goman farko na watan zulhajji Allah maɗaukakin sarki ya sake cewa mun yi alkawari da annabi Musa cewa za mu gana da shi muka ba shi kwana talatin daga baya muka ƙara masa goma in an haɗa goma da talatin sun zama arba'in waɗannan goman da Allah ya ƙara masa su ne waɗannan goma na farkon watan zulhajji wanda a ranar cikamakinsu ne na ranar idin babbar sallah a ranar ne Allah ya magana da annabi Musa da haka malamai suka ce wannan yana nuna falalar waɗannan kwanaki guda goma ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya rantse da su kuma ya sanya su su zamo appointment rana ta alkawarin ganawa tsakaninsa da bawansa annabi Musa kalimullahi ubangiji mai girma da buwaya yace wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat lalle bayi su yawaita ambatan Allah cikin waɗannan kwanaki sanannu waɗannan kwanaki sanannu sune goma farko na watan Zulhajji saboda falalarsu ubangiji yace a yawaita ambatansa a cikin su hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu waɗansu kwanaki wanda aiki na kwarai da dukkan dangoginsa ya fi soyuwa izuwa ga Allah mai girma da buwaya sama da waɗannan kwanaki guda goman farko na watan Zulhajji. Duk wata sallah da za ka yi a sauran kwanaki ba ta kai sallar da za ka yi a waɗannan kwanaki soyuwa a wajen Allah ba. Duk wani azumi da za ka yi a sauran kwanaki in ban da na Ramadana bai kai soyuwa a wajen Allah ba sama da waɗannan kwanaki in ka azumce su. Haka dukkanin wata sadaka hakanin dukkanin wata kyauta hakanan dukkanin wani ayyuka na nagarta sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah ko da jihadi ne domin su waɗannan kwanakin ba a jihadi a cikin su to amma ko jihadi mutum yayi a wasu kwanaki idan mutum yayi wata ibada a waɗannan kwanaki duk da ba ta jihadi ba yafi wanda yayi jihadi a waɗancan kwanakin manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah ko jihadin ne ku kalli girman jihadi ibada ce mai wahala ibada ce wacce rawuka sukan salwanta dukiyoyi sukan salwanta ibada ce da Allah ya ce duk wanda ya saye ta na sayar masa da aljanna ya ayyuhal ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum inna allaha ishtara minal mu'minina أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم مازال لا تكو جهادي ني سيدي نوئي قدان جهادي جهاد تتتشني جهاد قنك دقر قتك شيني مازال لا إلا رجل خرج بنفسه وماله sai dai mutumin da ya fita kwansa da kwarkwatarsa ya fita da kansa kuma ya wawashi dukiyarsa duka bai bar komai ba ya fita da su falam yarji min zalika bi shay bai dawo da komai ba yayi shahada dukiyar ta salwanta to me irin wannan jihadin ne kadai ba wani abu da zaka yi a waɗannan kwanaki na aikin alkhairi ka fishi wannan shine nau'in jihadin da malamai suke kira jihadu sajji wal ajji jihadin fita kwai da kwarkwata to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ayyukan alkhairi a waɗannan kwanaki suna da matukar falala malamai suka ce sai ce al'amalu salihu aiki nagari domin kalmar ta shafi kowane irin nau'in aiki farilla ce sunna ce mustahabbi ne ibada lazima ce ibada muta'addiya ce ibadar da zaka taimaki wani ce ibadar da ladanta ya takaitu a karan kanka ne sauke wani haƙƙi ne ko ma dai menene furucin baka ne ƙudurin zuci ne ayyukan gabbai ne dukkaninsu sun shiga ƙarƙashin al'amalu salihu babu wani aiki da za ka yi in dai nagari ne Allah ya so shi ya baka lada a wasu kwanaki sama da waɗannan kwanaki guda goma farko na watan zulhaji a wani hadisin daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda wanda imamu ahmad ya fitar a cikin musnad ɗinsa manzo Allah ya ce ma min ayyamin a'zamu inda Allah ولا أحب, أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر باب وسكوانكي da suka fi girma a wajen Allah kuma ayyukan alkhairi suka fi soyuwa a wajensa a cikin su sama da waɗannan kwanaki guda goma sai manzo Allah ya ce fa akthiru fihin min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid ku yawaita fadin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu a cikin su malamai sukan ce akwai al at-takbirul mutlaq akwai kuma at-takbirul muqayyad wannan shi ake kira da at-takbirul mutlaq tun daga ranar farko ga watan Zulhaji har a kai rana ta goma ana yin abin da ake kira da suna takbirul mutlaq sakakken takbiri abin da ake so kowa ya ta yi ɗaiɗaikun mu ba tare da mun yi zuga ko mun haɗa baki ba ko mun yi da'ira ba kuma ana so a rinka ɗaga murya a cikin lunguna ne a kan hanyoyi ne mata ne kaɗai ba a so a ji murya su su rinka yi ba tare da sautin su ya bayyana ba to da haka manzo Allah yake ku yawaita yin wannan a cikin waɗannan kwanaki akwai kuma at-takbirul muqayyad wanda shi kuma zai zo wanda shi ana fara shi ne daga ranar idin babbar sallah zuwa kwana ukun da za su biyo baya su ne wazkurullaha fi ayyamin ma'adudat wannan ayyamun ma'alumat wa'ancan kuma ayyamun ma'adudat manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana azumtar waɗannan kwanaki kamar yadda ya tabbata cikin hadisin matarsa uwar mumine hafsa yar umar allah ya kara musu yadda ta ce akwai abubuwa guda uku ban taba ganin annabi yana sakaci da su ba ko yana barin su ba daga ciki ta ce azumin kwana goma farko na watan zulhajji mun sha faɗa mun sha nanatawa irin wannan munasaba wani zai iya cin karo da hadisin aisha da ita kuma ta ce bata taba ganin annabi yana yi ba malamai suka ce babu cin karo tsakanin wanda ya ce ana yi da wanda ya ce ba a yi wanda ya ce ba a yi bai zo da sabon abu ba domin asali daman ai rashin yin shi ne asali amma wanda ya ce ana yi to shi ya zo da ilimi da ka ka'ida ce ma a ilimi a usulin fiqhi idza ta'arada al-musbit wal munfi fal musbit muqaddamun ala al-munfi idan maganar wani sahabi ta ce ana yi ta wani sahabin ta ce ba a yi to wanda ya ce ana yi shi ake karɓar maganar sa ba wanda ya ce ba a yi ba domin wanda ya ce ba a yi daman bai zo da sabon abu ba daman asali shine rashin yi din to sannan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sha faɗa shine shugaban masu ikhlasi yana daga cikin ikhlasi ɓoye ibadar da ba ta farilla ba kada kowa ya san kana yi ba wai annabi ba in ana baka tarihin magabata yadda suke ɓoye ibadar su musamman ta nafila zaka sha mamaki cikin magabata sai a ce maka akwai mutumin da ya shekara goma yana azumin ta ɗau'i matarsa ba ta taɓa sani ba kullum da safe in ranar azumin sa ce sai ce kulle min abinci na ina sauri zan je kasuwa sai ta kulle masa yana fita sai ya sadaka ita bata san azumi yake yi ba kan ya dawo yayi buɗe bakin sa in ya dawo gida kuma ta gama abinci lokacin cin abinci sai ya ci kayan sa tsawon lokaci to da haka magabata na kwarai sun kasance sunna ce cikin rayuwarsu koye ibadojinsu na na filfili ba sa bari a sani da yawa daga cikin magabata suna karatun alkur'ani amma ba sa son kowa ya san suna yi da sun ji mutane sun yi sallama sai su sauri su rufe qur'anin su sa a karkashin gado wannan ɗabi'a su ce sananniya to ina kuma ga shugaban masu ikhlasi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani zai ce to ya aka ita hafsa ta sani malamai sukan ce in ma ta wata fuskar ne yadda zaka iya hada hadisan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama nawa ne su tara ne to mu dauka cewa kwana ɗaiɗaya yake raba kwana cikin kaddarawar Allah wannan kwanaki ɗaiɗai ɗin na Aisha bai taɓa giftowa a cikinsu ba, wanda wannan abu ne mai sauƙi ga Allah. Mu ɗauka cewa duk ranar ɗaya ga watan Zulhaji, mazala yakan fara azumi a ɗakin Hafsa, ko wata yakan kama da shi a ɗakin Hafsa in yana zaune zaman gida kenan. To kaga idan a ce kewayawa yake kwana ɗaiɗai-ɗaiɗai. kuma ya zama Aisha ita ce ta ƙarshe zai iya gama waɗannan kwanaki ba tare da ya zo ɗakin Aisha ba ba tare da ta sani ba. To akwai fuskoki da yawa da malamai suka faɗa wajen yadda za a haɗa hadisan wanda kamar yadda muka sani a ilimi aljam'u aula min tarjihi kuma kwanakin nan da ake cewa a azumce su ana nufin a azumci mafi yawan su ba dukan su ba domin dukan su ba zai yiwu ba a ka'ida mafi yawa akan sakan masa lafazi na galibi kamar yadda bature yake cewa majority carry the board mafi yawan abu akan ce dukansa larabawa ma suna da wannan ka'idar da aka ce annabi yana azumtar dukansu malamai suka ce ai banda ranar idi idi ba a azumi a cikinta ku kaga dukansu sai dai ya zama tara wannan in ya zama bai je aikin hajji ba kenan zai yi tun daga na ɗaya har zuwa na tara na arfa amma banda na idi idan ko mutum ya je aikin hajji yana da damar ya yi azumi tun daga ɗaya ga wata har takwas ga wata domin mai aikin hajji baya azumin arfa sannan kuma baya azumin idi to ka ganin ma yayi takwas kenan to duk abin da a cikin goma ka samu takwas ai ka samu duka da haka shi yasa nana Hafsa tace annabi yakan azumce su duka suna nufin yakan azumci mafi yawancin su wannan sananne ne a lissafin masu hankali kuma wannan sananne ne a wajen malamai to da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana azumtar waɗannan kwanaki da haka azumtar su sunna ce tasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abin da mutum zai nemi kusanci da su zuwa ga Allah subhanahu wataala a waɗannan kwanaki shine kula da farillai wanda sun fi komai muhimmanci dukkan wata nafila ko mun gwabin ladanta ko mun falalarta bata kai farilla ba da haka idan maganar sallolin nafila ne to sallolin farillai a gaba suke da su idan maganar kyauta ta nafila ce to kyauta ta farilla wato zakka gaba take da ita idan maganar kyautatawa dukkanin wani wanda za a kyautatawa ne to kyautatawa iyali da iyaye gaba suke da waɗanda to daka nan ubangiji subhanahu wata'ala in yace da mu mi kaza yana da falala ba yana nufin mi sakaci da farilla mu komo nafila ba kamar yadda wasu da yawa suke fahimta ko kamar yadda shedan yake rudar wasu da yawa daga cikin mu hadisi ya tabbata hadisi kudusi cikin sahih al-bukhari daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji mai girma da buwaya yana cewa wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai taba samun kusanci zuwa gare ni ba da wani abin da na fi so sama da farillar da na wajabta masa ina ma a ce da wannan kwanaki suka shigo kai wa Allah alkawari ba za ka yi fashin sallar farilla ba a jam'i akan lokaci kai in himma kamata kai himma ka ce a sahun gaba to in kai wannan ya fi dukkan wata sallar nafila da za ka yi cikin dare ina ma kuma in ka iya tsare farillai kuma da daddaren ma ka tashi kai sallah nurun ala nur ina ma dai a ce haƙƙin iyali za ka kula da shi sama da kowane lokaci a waɗannan kwanakin shigar musu da farin ciki ina ma dai waɗanda suke da iyaye iyayensu za su ga kyautatawa da farin ciki a waɗannan kwanaki ya fi dukkan wata sadaka da zaka fito ka ba wani miskini ko wani mabukaci a waje domin an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zinaran tasaddaqta bihi alal masakin dinaran anfaqtahu fi sabilillah dinaran anfaqtahu fil yatama sai manzo Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi so wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah sulai da taro da na bawa marayu sulai da taro da na bayar aka gina masallaci silai da taro da na ciyar da marayu yayi ta faɗar ayyukan alkhairi sai manzo Allah ce kai dakata silai da taran da yafi kowanne lada shine wanda iyalanka suka ci da ka kafi kyautata wa iyalanka su samu wadata su samu walwala wannan yafi dukkan wata sadaka da zaka yi a waje to ina ma kuma bayan kayi wannan kuma ka fito wajen ka kyautata wa makota ubangiji yace wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا يا أيها ودك أن وانا أيكن الخير دزام فداء نن بايك دا توحيدي بايك دا كأيت الله داك دكا وانا أبدا ذاك يي to ka tabbatar kuma aqidarka ta kubuta ka tabbatar tauhidinka da Allah yana zaune lafiya to shine duk in kai waɗannan ayyukan zaka ci moriyar su amma wallahi in ba haka ba to gini kake da tubalin toka rubutu kake akan ruwa kafin ka gama ma ya goge domin duk wanda ya aikata shirka ubangiji baya karba aikin sa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura zamu tara duk abin da suka aikata na aiki ubangiji ya ce zamu mai da shi kura kuma mu sa iska ta fashe shi ba mu bukata da haka ya yan uwa masu albarka mu dage mu mori waɗannan kwanaki masu falala masu daraja mu dage mu dora akan ayyukan da muka kasance muna yi na alkhairi a wajen waɗannan kwanaki ya zama na waɗannan kwanaki sun fifita mu yi kwaɗayi wajen raye lokutan mu da ambaton ubangiji da karatun alkur'ani da addu'o'i da sadakoki da sada zumunci da kyautayi tsakanin bayi ya tabbata a hadisin Abu Qatada Al-Haris ibn Rabi'i Allah ya kara masa yadda yace an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumin ranar Arfa sai manzo Allah ya ce yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo da haka duk mutumin da Allah ya bashi iko ranar arfa ita ce ranar tara ga wannan wata to ana so yayi azumi wanda zai kama ranar alhamis mai zuwa idan Allah ya raya mu kaga zaka jefi tsuntsu bi da dutse daya dama ranar alhamis ranar azumi ne na sunna kuma gashi ya dace da arfa to duk mutumin da ya saba wannan koda baka saba ba in kai to za kuma ka samu wata falala ta musamman shine Allah zai kankare maka zunubin da ya shude da zunubin shekarar da za ta zo wannan iya na shekara kadai ba iya na rayuwarka ko da yaushe ba babu cin karo tsakanin wannan magana da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi ne kadai ya gafarta wa zunubinsa da ya wuce da wanda zai zo gaba inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima kamar yadda yan tatsi ne suke faɗa yan kala kato ai ba wani wanda Allah ya ce ya gafarta masa zunubinsa na baya da na gaba sai manzo Allah yo ai shi ba kayyade da shekara ba shi gaba daya tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshen ta amma mu ku ana magana ne akan iya na shekarar in kai azumin nafila na arfa za a yi maka wannan to sannan ubangiji subhanahu wataala daman ya gaya mana a qur'anance duk abin da zan yi wa annabi to duk wanda ya koyi da annabin shi ma zan masa gwargwadon nasa ko da ba irin na annabi ba domin na gaba ya gaba amma Allah madaukakin sarki yace man yuti'ir rasul wa man yuti'ir rasul wa man yuti'ir Allah war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a abinda ta gagare ku din ku sai Allah ya ce fa ulaika irin waɗannan ma'allazina an'ama Allahu alaihim zan hada su da wanda ne musu ni'ima me ake nufi za a hada su a falala za a hada su a makoma za a hada su a darajoji minan nabiyina da annabawa was-siddiqina da siddiqai was-shuhada'i da shahidai was-salihina da salihan bayi sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa wannan abokai sun yi kyau wannan tim wannan group na abokai yayi kyau Saboda Qur'ani ne ya tabbatar da cewa Allah yana iya gafarta zunubin da ya gabata da wanda zai zo a gaba. Qur'ani bai yi musu wannan ba. Tare da ya ce na annabi sake ba kaidi. To amma kuma ya ce za a haɗa duk wanda ya yi imani da Allah ya bi Allah ya bi manzon Allah da annabin cikin falala. Duk da na gaba ya gaba kamar yadda muka faɗa ba zai yi ka zama tare da annabi ɗari bisa ɗari ba. in shi an gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa tun daga farkon rayuwa har ƙarshe to kai kuma ga ayyukan da in kana yi Allah zai rinka gafarta maka nakan zunuban na lokaci bayan lokaci kuma dama Allah ya gaya mana ba sai ibadar azumi ba duk mutumin da yake nisantar manyan zunubai kananan ma kowane lokaci continuously Allah ya fi su yake in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in dai kun nisanci manyan yanzu zunuban da muka hana ku to mu kuma kananan kullun kankare su muke yi to da haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta kada shedanu fitina annobar zamani su raba maka hankali ubangiji ya gaya mana haka ya sanya fitina a cikin mutane fitina ta bangaren shedanun mutane da shedanun aljanu dan su sanya barazana da shakka da rauni game da waɗanda suke da imani wani lokaci su haɗa kai da shaiɗanun mutane wani lokaci su haɗa kai da shaiɗanun aljanu wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun daka ubangiji madaukakin sarki ce hakika ku sani shaiɗanun aljanu sune wa shaiɗanun mutane yan uwansu wahayin barna wahayin shubha dan su zo su rinka jayayya da ku dangane da addinin ku in kun biye musu za ku zama mushrikai inji Allah wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum ubangiji yace haka da yawa daga cikin arna suke zuwa su farauci waɗansu daga cikin ɓata gari da sunan musulmi amma su rinka ba su ajanda da ayyuka ta ƙarƙashin ƙasa don su rikita wa mutane addininsu kwana-kwanan nan aka wuce azumin watan Ramadan suka ce babu wani daren Lailatul Qadar ƙarya ne fi'ili madi ne ya wuce saboda jahilci ai Allah ya ce inna anzalnahu fi Lailatul Qadar mu muka saukar da shi ai an riga an gama saukarwa kwarai kuwa Qur'ani an gama saukar da shi amma shi daren bai daina ba ya ci gaba domin kafin Qur'anin ya sauka ma akwai daren bayan Qur'anin kuma ya zo ya sauka ya tadda daren da kuma ya gama sauka daren ya ci gaba shi yasa Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha tanazzalu shi kuma fi'ili ne mudari'i yadullu alal hali wal istiqbal yana nuna abin yana faruwa yanzu gaba ma zai ci gaba da faruwa tabbas ba ma shakka qur'ani ya gama sauka al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan ta gama an rufe qur'ani amma litinin talata laraba alhamis juma'a asabar basu kare ba har yanzu suna maimaituwa watan ramadana bai kare ba har yanzu yana maimaituwa a shekara to da haka shi qur'ani ya gama sauka amma lokaci yana ci gaba daren lailatul qadri da Allah zai magana da akan sa ya kawo da fi'ili mudari'i yace fiha yufraqu a cikin sa ake rarrabewa an yi ada an yi a lokacin an ci gaba da yi tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sauka sun sauka da sun sauka a lokacin sun ci gaba da sauka to da haka wannan yana daga cikin rudin kwakwalwa da su suka samu kansu a ciki ba su san a ruɗe suke ba kuma suke rudar masu karamin hankali masu karamin tunani uwa uba masu nisa da ilimin addini masu nisa da karantarwar addini mutanen da galibi zaka same su ba abin da ke gaban su sai sharholiya ba abin da ke gaban su face sun takaice kansu a wata zawiya ta duniya ba su san me ma duniya take ciki ba ballantana maganar rayuwa ballantana maganar addini wanda ko shakka babu wannan yana daga cikin abin da shedan yake amfani da shi don ya farauce mutane fitina tana iya kama kowa amma ta fi kama wanda yake nesa da koyarwa addini wanda yake nesa da ilimi wanda yake nesa da malamai domin manzo Allah ya bada ka'ida yace wa inna ma ta'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya yayi ku sani daman kura ko kirkeci ba ta ci daga garke sai wacce ta zare jikinta idan zaki ko kura ko dukkan wata dabba mai farauta tana so ta kama wata dabba to ba ta iya kutsowa garke ta kama abinda take sai ta ihu to sai dabbobi su tsorata to wacce ta fita daga garke ita ake bi a kama da haka duk mutumin da ya fita daga cikin al'umma ta fuskar damuwa da sha'anin addini ta fuskar karatun addini ta fuskar sauraron malamai to dukkan wata fitina in ta girma yanzu nan sai zuciyarsa ta kama sai zuciyarsa ta tsotse ta Allah ka tsare mu daga fitina yayin wa masu albarka lalle hakika wannan kwanaki kwanaki ne masu albarka kwanaki ne wanda Allah subhanahu wataala yake rabon falala da mamako na martaba da mamako na alkhairai kamar yadda ya tabbata a cikin nasosi na alkur'ani da kuma nasosi na sahihan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan kwanaki suka shigo ga duk wanda yake so ya layya ana so ya kame gaburan aski ko yankan akaifa ko kumba ko farce har fa sai yayi layyarsa hukunce hukuncen layya abubuwa ne sanannu ba sai mun maimaita su ba amma dabbar da tafi kowace falala ta fuskar layya ita ce rago sai mai biye masa tinkiya sai mai biye masa bunsuru sai mai biye masa akuya sannan sai sa sai saniya sannan sai raƙumi sannan sai taguwa ƙananan dabbobi sun fi lada alayya kamar yadda kuma sun fi falala a hadaya ma'ana ga wanda ya je aikin haji to shi an fi so yanka babbar dabba domin can buƙatar nama ake amma wanda yake gida zai yi layya to an fi son yanka ƙaramar dabba manzo Allah alayya bai taɓa yanka sa ba bai taɓa yanka raƙumi ba rago yake yankawa amma a hadaya a aikin haji bai taɓa yanka akuya ba bai taɓa yanka rago ba bai taɓa yanka ɗan bunsuru ba raƙuma yake yankawa da ka falala a nan in aikin haji ne a yanka babbar dabba amma in abin nan ne layyace to a yanka ƙaramar dabba shi yasa mawadata masu tunani da hankali da kuma ƙoƙarin son su koyi da sunna zaka ga ko mutum ya sai babbar saniya ko babban raƙumi sai kuma ya haɗa da rago rago ka bi sunna ka samu lada na ƙaramar dabba wacce ita tafi to sannan kuma kayanka babbar dabba don a samu lama wadatacce idan Allah ya yarwata maka iyali ko kuma kana so kai sadaka yayin wa masu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar idi in dai yayi layya to baya fara cin komai sai daga dabban layyarsa mu daure mu dage mu dabbaka wannan sunna idan mutum yana da larura ba dole bane sai yayi wannan kamar yadda muka faɗa idan kana da matsalar da za ta sa kai aski to ad-darura tubihul mahdura idan kana da larurar da za ta sa sai ka yanke farce abbarura tubihul mahdura haka nan in kana da cutar ulsa ba za ka jure wa yunwa ba har a je idi a dawo sannan a yanka dabban layya sannan a gasa maka wani abu ko a soya daga cin kayan ciki ka ci ka ci abincinka haka nan idan kana shan magani kuma maganin nan akwai na safe kuma maganin nan sai an ci abinci to ci abincinka ka sha magani Allah zai baka ladan ya san uzuri ne yasa abin ya fi karfinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce kwanakin ranar Idi kwanaki ne na a ci a sha kwanaki ne na a yalwata wa iyali kwanaki ne kuma na a yawaita ambatan Allah a yawaita zikiri mun sha faɗa muna nanatawa addinin musulunci wayan addini ne addini ne na duniya da lahira da haka a cikin sa akwai wasa akwai shakatawa to amma kada mu ɗauka cewa wasa da shakatawa yana halatta mana mu keta alfarmomin ubangiji a kwanakin idi ana yin wasa ana ziyarce-ziyarce ana farin ciki wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to amma mu kiyayi a ranakun idi kuma mu rinka abin da basu dace ba iyaye su kula da kai kawon ƴaƴansu musamman ƴaƴa mata da suke yin dinkuna su fita tsirara wannan bai kamata ba musamman ƴaƴa mazan da ake saken su su ta yawo ba a san sun yi sallah ko ba su yi sallah ba wannan bai dace ba ranar idi bata baka damar ka kau da kai ga barin iyalanka ka sake haƙƙi da nauyin da Allah ya tsora maka na kula da su ba Allah muna roƙonka da sunayenka kyawa da sufofinka maɗaukaka ka maimaita mana wannan idi shekaru da dama ya ubangiji ka sanya mu ga waɗannan shekaru da rai da lafiya Allah maɗaukin sarki ka karɓa wa alhazanmu ibadarsu ta aikin hajji Allah ka dawo mana da su gidajensu lafiya Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah maɗaukakin sarki ka ba wa zuciyar mu tsoronka ya ubangiji ka tsarkake mana zukatan mu kai ne fiyayyen mai tsarkake zuciya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka kwantar mana da hankali a wannan ƙasa tamu Allah da abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana marasa lafiyar mu gida da asibiti ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare mana ita Allah ka kwantar mana da hankali a inda muke fama da tashin tashina Allah waɗanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yalwata Allah ka ba mu damuna mai albarka shugabanninmu Allah ka yi riko da hannunsu zuwa ga abin da kake so kuma ka yadda da shi Allah madaukakin sarki kada ka dora mana abin da ba za mu iya ba Allah madaukakin sarki ka iya mana dukkanin hidindimin rayuwa yayin uwa Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya Allah madaukakin sarki baya dora wa rai sai abin da ya san ya hore mata magidanta a ba a hankali a ba a sannu iyalai mata ku ba a sannu idan mai gida ya saba kyautatawa ya saba layya sai ya zama wannan shekara bai ba a kwantar masa da hankali a kwantar masa da hankali a bashi natsuwar zuciya duk mai gida mai hankali da tunani wanda yake damuwa da hidimar iyali idan bai samu abin da zai hidimta wa iyalansa ba ya fi iyalan shiga damuwa to a irin wannan lokaci kai din ya kamata ka gane duniya ba kai kai kanka ba yin ka aka yi yana daga cikin abin da Allah yake tunawa bayi su san cewa ba su suka yi kansu ba yin su akai ba su suke da ikon gudanar da kansu ba gudanar da su ake irin waɗannan abubuwan da Allah yake jarraba mu da su a rayuwa ba wani dan adam da zaka ga yana kwance a gadon asibiti bai da lafiya ganin damar sa ce bai isa ba kowa ya shi kwantar da shi akai in so samun sa ne ya ga ya tashi amma dan a nuna masa ba shi ya kansa ba sai a kwantar da shi kuma an so wani lokaci sai kuma a tashe shi ba wani dan adam da zai laliba aljihunsa ya ji baya da ko sisi ya ce alhamdulillah haka nake so a ƙarfinsa aka fi in son samun kowane ɗan adam ne kullum ya ji aljihunsa cike da kuɗi to Allah yakan hana ka kuɗi wani lokaci don ya nuna maka ba kai kai kanka ba ni na yi ka kuma ni nake gudanar da kai kuma sai abin da nake so ya faru da kai zai same ka ba abin da kai kake so ba yasa Allah ya ce wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah shi yake yalwata kuɗi in kaga mutum yana faca ka Allah ne ya bashi in ka ga mutum yana sha da ƙyar da gumi da suɗin goshi Allah ne ya ga dama ya gan shi haka to da haka mu rinka tuna Allah a irin waɗannan yanayi namu kada mu manta da Allah domin hikimar hakan dan ya tunatar da mu kansa ne yake mana haka to amma wani lokaci sai a yi maka jarabawa da ya kamata ka tuna Allah ka koma ga Allah sai ka daɗa bazama ko wani ya bazama ka to ya kamata mu kiyaye su kuma iyalai musamman iyayenmu mata to a san kallaman da ya kamata a rinka mu'amala da magidanta irin wannan lokaci mai gidanki ya saba ya muku layya ya yi kaza ya yi kaza yau babu yana cikin damuwarsa kuma kina yar masa da magana kina gaya masa bakar magana kina zumburar baki akan abin da ya fi ki damuwa a kansa to irin wannan yana haifar da natija mara kyau ubangiji subhanahu wataala idan ya jarabci bawa bawan ya godiya wannan godiya alheri take jawo masa sawa'an jaraba wannan kyakkyawa ce ko aka san haka manzo Allah yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun mamakin al'amarin mu'mini shi ko ina ta fadi sha ne in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah idan abun farin ciki ya same shi sai gode wa Allah godiya sai ta jawo masa alkhairi shine sai Allah ya masa ƙari la in shakartum la azidannakum idan kuma abun bakin ciki ko damuwa ko rashi ya samu bawa sabara sai ya haƙuri fakana khairan la haƙurin sai jawo masa alkhairi domin ubangiji madaukakin sarki yayi alkawari duk mai haƙuri sai yayi masa sakamakon da babu iyaka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab da ka ya ƴan uwa kar mu tashi hankalin mu ila shekara goma kana layya bana sai Allah ya jarumce ka ba za a yi ba gode masa wani shi kuma shekara taran da kai kai kana layya shi taran yayi baya yi sai bana zai samu to in ka shekara tara kai kana layya yau ne babu shi ga shi shekara tara ne yayi ba layya sai ya samu to dan Allah a cikin ku ya kamata ya bakin ciki babu ba wanda ya kamata ya bakin ciki shi wancan ya fita kai kuma an dan jarabce ka kuma inna ma'al usri yusran dan Allah ya jarabce ka bana baya nufin gaba zai sake jaraba ka da rashi a akila ma wannan rashin na bana sanadi ne na budewar kofar samun da kuma babu iyaka da haka shi yasa Allah ya ce inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran ku sani bayan wahala akwai yalwa bayan wahala akwai yalwa Abdullahi dan Abba ce lan ya galiba usrun yusrain a ka'ida a larabci idan aka kawo na kira sau biyu a zance to ɗaya ce in aka kawo ma'arifa sau biyu a zance to daban-daban ce to ka lura a cikin inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran ma'ana an kawo yusr na kira da ka ya nuna ta farko daban ta biyu daban an kawo ma'arifa sau biyu ya nuna ita ce ta maimaita daka usru la ya takarrar wal yusru ya takarrar domin ka'idar annakiratu idza takarrarat ta'addadat wal ma'rifatu idza takarrarat tawahhadat ka'ida ce a wajen malamai daka Allah baya hada wa mutum zafi biyu in ya jarabce ka da zafi sau daya to kafin ya sake ka kuma sai ya baka alkhairan da ba su da iyaka amma ɗabi'a ce ta dan adam shi yafi damuwa da wahala yafi kuka a lokacin wahala amma a lokacin daɗi baka jin bakinsa Allah ka sami sallah lafiya Allah ka sami idi lafiya Allah ka karba mana dukkan ibadojinmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum